shidda ga watan safar hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan barshe na juma'a muna a makawalatanmu zawiyar shehinmu shekhi malam aban رضي الله تعالى عنه وارضاه الناس امين ورحمه الله رحمه واسعه عند muke ci gaba da karatun da ta shifa bi ta'arifi ko kuma Mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan zama na 99 kenan insha Allah in ba manta ba muna cikin juz'i na biyu a kisimi na harko fasali na uku wanda ke bayani bisa kan wajibtin wajibcin biyayya ga baki sallallahu alaihi wasallam amma zo inda zamu tashi حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو الأسبغ عيسى بن سهل وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا حاتب بن محمد قال حدثنا أبو حفص الجهني حدثنا أبو بكر الجري حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا داود بن بشير حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر بن عمر عمر الأسلمي وهجر الكلاعي عن عن إرباد بن سارية في حديثه في موئزة النبي صلى الله عليه وسلم duka wannan sanadin an karɓo daga irbazu ɗan sariya al'irbazu bin sariya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi shi al'irbazu bin sariya yana cikin wanda ake ce musu al-bakka'in wanda suka zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin yakin na tabuka suna neman ya sama musu abin hawa قال لا أجر ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجر ما أحملكم عليه تولوا وعين تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون وأن wanda suka zo ma kisa sanan suna nema abin hawa rashin samun abin hawa a lokacin nan su ga su sun ba da kansu da komin su su yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah amma gashi rashin samun abin hawa zai gaga zai sanya su su kasa a halartar wannan yaki saboda ka suka rika zubda hawaye kamar da qur'ani yake faɗi tafidu ainun min ad-dam kace wani ruwa ne ake na mamako ruwan da suke zubda na wayan su wannan ɗaya na ɗaya daga cikin wayannan a shi al-ibani bin sariya yana cikin kuma ahli suffa wayanda suke lazimta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba dukiya gare su ba ba wani aiki suke ba kullum suna a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi nan ma suke kwana wayannan har ana yana ba da labari shi kanshi alibari bin sari ya ce wata rana a wannan yakin na tabuka sun je suna sai suka fita biyan bukatar su yace shi da wansu su biyu su uku kenan da suka dawo ba su dawo ba sai bayan sha'i lokacin da an ƙida an ƙida cin abinci sai ma'aiki sallallahu alaihi ya tambayi al-irbari bin sari ya ce ina ka kasance ina ka tayi yace ya ba su da ba ma'aiki sallallahu alaihi labari inda ya tayi sai ga ayyukan nashi su ma sun kullo da Ju'al ne da Abdullahi bin Mughaffal sai su duka kuma ma'aiki sallallahu alaihi ya san ba su abinci ba sai ya kirawo ya kira Bilal ce ko akwai sauran abin da za a ci yace wallahi babu yanzu yace yanzu muka zazzage duka buhunna shirab duka wanda kamar buhunna na dabini dan na dabi na dabino babu wani abu da za a ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai koma dai ka sake diba buhunnan nan shikenan bilal ne je ya zazzaga wannan buhu dabino ɗaya ya faɗo wannan a samu ɗan dabino guda biyu haka nan dai a wannan buhunnan duka aka samu dabino guda bakwai kwara bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka sanya su cikin wani makayi ya ɗora hannun shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ku ci da suna Allah ya ce alayyarbari bin sariya ya ce wana ci ni dai ina ci ya ce ina kirgawa ina kirga abin da nake ci kuma a wannan hannuna na hagun ina rike ɗan da zinu ya ce sai da na kirga sai da na ci da zinu hamsin da hudu sauran abokanina su ma suna irin nasu sai da kowanne sai da ci da zinu ɗan hamsin hamsin kuma da suka diba abin da ya saura ɗa bakwai har yanzu cikin kwanan dai akwai da zino ɗa bakwai wanda suka yi saura annabi sallallahu ya ce a adana shi wannan shikenan suka ce an kawa ma ma'aiki sallallahu alaihi kubba da matarsa uwar mu'mine ummu salama radiyallahu ta'ala anha a suna nan dai su ba nisa suke da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu dare ya tashi ya kama kiyamun laili yake ta nafila zuwa can da asuba bilal ya zo ya kiran sallah aka yi kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rakatul fajr bayan sallah asuba kuma zuwa can sai ga ce sai ga su sun kai mutum goma kewa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ce to ku zo a ci abincin wala su suna kana suka ce to wani abinci ne za a ce kuma su sun san jiya ba wani ba kai saura ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya a kawo wannan dabinan dai guda bakwai fara bakon nan ya yi irin yadda ya ɗora hannun shi a kai da albarka ya ce bismillah kowa daga cikin mutum goma nan sai da ya ci ya ƙoshi annabi sallallahu ya ce aka yi saura kuma har yau yau da aka diba an yi sauran zero kwara bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam da na so ba dan kumyar ubangiji ba da wannan dabino za a ci za a yi ta ce ya ishi dukkan kowa na wara har sai an koma gida wani yaro ya riko annabi suna ya bashi da jinin baki daya Al-Ibad ibn Sariya yayi wafatu hijira tana da shekara ta 75 wa suka ce tare da fitinan nan ta da aka ruwan ma Abdullahi ibn Zubair ibn Awam wato kenan hijira tana 73 wa suka ce a tana da 75 ne bayan wannan ne dai da shekara biyu shi Ibrahim bin Sariya radiyallahu ta'ala anhu shine ke yake hodi a cikin hadisin shi shi mau'izatul nabi sallallahu alaihi wasallam dangance da wa'azin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne wanda yake an san shi wanda almi arba'un hadisin ya kawo shi yana cewa wa'azana a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat min al-qulub wa zarfat bi al-uyun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wanda zukata suka girgiza idanu suka zubda hawaye قلنا يا رسول الله كأنها موعظتي مودع أو مودع يا ما يك الله wannan kai ka ce wa'azi ne na mai ban kwana saboda haka suka ce ausina ya ma yake Allah kai mana wasiya sai da mun abin da zamu yi riko da shi to shine cikin wannan wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu qala cewa shi ya ce fa alaikum bi sunnati na hore ku da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina almahadiyin da sunnan khalifofi waɗanda suke shiryayyu abin shiryatarwa ƙwabdu alaiha zin nawajiz ku yi riko da wannan sunan da tikoki tikokin nan wa'an suka ce ana ne al'anyab wa'annan ziga-zigi a masu cimin nan wa'an suka ce a al'adarasa ake ne wa'annan guma-gumi ake ce musu ko haƙora na ƙuya wa'an suka ce wa'annan hudun ma na ƙarshe na wannan ake ce musu haƙorin hankali saboda sai ba ko masu yaro yana karanta bai samu wani haƙora su ake ake yin da na waje haƙori manya-manya na ƙuriya wanda aka yi riko abu da su ba ya kubce ba to duka nuni ne zuwa dai a yi riko da sunnan ma'aiki sallallahu da ƙarfi wa iyakun wa muhdathatil umur ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na tsawatar da ku daga fararren lamurra fa inna kullu muhdathatin bid'a dukan wani fararren abu bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukan wata bid'a kuma bata za da fi hadisi Jabir ibn Jabir a cikin riwaya ta hadisi wanda Jabir rawaito ya ƙara da ma'anar shi da bi ma'anahu da ma'anar wannan wa kullu dalalatin fi nar kuma dukan wata bata a wuta take tabbata wa fi hadisi Abi Rafi' anhu haka cikin hadisin Abu Rafi' Maulan Maki sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi al'amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqul la adri ma wajanna fi kitabillahi tabana yace kar ɗayanku ya saki in same shi yana mai kashan gada a kan gadansa wani horo daga ko umarni daga cikin umarninmu ya zo mishi na daga abin da na yi umarni da shi ko wanda na yi hani sai mutumin na ya ce a ni ban san wani abu ba kawai abin da muka samu cikin littafin Allah shine zan bi kar mutum kar mutum ya yi wannan wautar kana nin a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kace a ku ka abinda qur'ani ya da muku ne cikin abinda ku samu cikin qur'ani sai za ku aiki shi a to kai kai kai kai ma ji sallallahu alaihi wasallam sana qur'ani ne to wannan abu ne ma ji sallallahu ya san zai faru ga wasu shashi al'umma to yayi mana jan kunne akai kar fa a ce ma annabi sallallahu ya faɗi ka tsaya kana wani indo ina yi wai ina ai cikin qur'ani wannan bai zo ba cikin qur'ani ko ko kai kamar irin wannan saboda sunna ma aki sallallahu tana fassara alqur'ani tana bayanin alqur'ani alqur'ani ya zo da dukkan komai da komai wato karamcin sanin mu ba zai ba mu dama mu gane ba saboda haka ma qur'ani yake cewa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wannan qur'ani sabakar da shi ne gare kamar aki sallallahu dan ka bayyana mutane abin da aka sabka musu ku ba kun sani ba sai abin da sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana muku to kuma yana cikin wauta sosai mutum ya ce a shi sai abin da ya samu cikin alkurani an gida ma ga abin da annabi sallam ya ce ga abin da ya yi ka ce kai sai ka gani cikin alkurani wannan jahilci ne mai girma wa fi hadisi aisha ta radiyallahu anha ya kazo ya karbo da ya zo da cikin hadisin wani muni aisha yarda Allah ta mata a gare ta sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi an tarakata shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu wanda cikin abin nan ya yi rangwame a cikin shi fatanaza anhu qaumun sai wasu mutane suka rika wai nuna tsantseni suna ganin su sun yi karin wannan abu wannan an ce ɗayan abu biyu ne ko dai iftar ne ki hada safar wato cin abinci a halin tafiya halin balagoro ma a gidan sallan wata rana ya sarki ya yashi azumi ko ko yin kasaru ne sallar sallar raka'a biyu a cikin kowace sallah mai raka hudu sai wani suka ga kai su suna iya kawai masu tuka suna ganin kawai aba dan sama da balagor za su iya wannan a to shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi ya ce wannan rangwamen inna sadaqatul sadaqatul lahi sadaqatul lahi lakum ko ko ko ilaikum ne fa khuzuha kama qala sallallahu alaihi wasallam fa khuzu sadaqatul lah wannan sadaka ce ta Allah Allah ya yi maku to ku riƙe wannan sarkan da Allah ya muku karɓe ta da hannu biyu to wayan su su ganin a su sun yi ƙarin wannan ba ma sai sun su kawai za su iya za su iya yin balaguro suna cin abinci amma al'azhar abin da yake mafi rinjaye da yana malama suka ce shine kasaru da ma gisar sulamiya halin tayawan suka nuna a su ba sai sun yi kasaru ba to da mutane su suka fatanazza an'u qaumun cewa wasu mutane suka rika wani tsabtace kansu daga yin wannan aiki na ma'aiki sallallahu wanda yake rangwame fa bana ga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari sai yaje mu aiki tsira da mutan Allah tabbata gare shi fa hamidallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da ya saba in wannan bari ya yi samu sabo sai ya tsaya ya gode ma Allah ya hawo bari ya bayani annabi sallallahu alaihi sai ya gode ma Allah kuma kala sannan yace ma balu qaumin yatanazzahuna an shay'i yasnau me ya samu wa an su mutane suke wani kauracewa abin da ni nake wani abin da na aikata suke wani kamar tsantseni ta nazu kai kana tsarkake abu kanka daga barin wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata fa wallahi ni la alamuhum billahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ina rantsuwa da Allah ni na yi su sanin Allah wa ashadduhum lahu khashya kuma wallahi na yi su tsoron Allah wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam haka arawato daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi annahu qala cewa shi yace alƙur'anu sa'abun mustas'ibun alaman kariha ita shi alƙur'ani mai wuya ne yana da tsanani mustas'ibun abu da kuma dai har wa yau mai wuya amma a wurin wanda ya ƙi shi wanda ya ƙi alƙur'ani to zai samu alƙur'ani mai wuya a kan shi istis'abu shai akwai wani abu tana yin abin wani mai sauƙi ne sun kaka ce istasa aba shay'a mutum ya ga wahalan abu abu ne mai sauki sai in kai katsa sai ka mera shi mai wuya sai zama mai wuya a kanka kamar yadda wannan sha'ir mahajar iliya abu ma yake cewa huwa fil hayati ib'un saqilun man yazunnu al hayata ib'an saqila shi abu ne mai wuya abu ne mai nauyin ɗauka a cikin rayuwa wanda yake ɗauka wanda ya ɗauki rayuwa abu mai nauyi in ka ɗauki rayuwa mai nauyi tsafta kenan ka ɗauke ta abu mai wahala to sai ta zai ma mai wahala in ba haka ba ba wani abu ne ba lamura biya ba wani abu masu wahala bane ba to shi qur'ani haka yake mai wuya ne mai wahala sosai akan wanda yake shi wa huwa al-hakam wa huwa al-hakam fa man istamsaka bi hadithi wa fahimahu wa hafizahu ja'a ma al-qur'an جاء مع القرآن ومن تعاون بالقرآن وحديثه خسر الدنيا والآخرة أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي فما رضي بقولي فقد رضي بالقرآن عليه الصلاة والسلام تشيكوا على القرآن شي من حكم شيني فمن استمسك بحديثي دون يرقو ده حديثي لمغانتا وفهمه يفهم شيء على القرآن وحفظه يكيعيش جاء مع القرآن zai zo tare da alkur'ani inda ka kiyaye ka fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye ka kiyaye alkur'ani kuma ka kiyaye magana annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka zo tare da kana tare da alkur'ani amma ne kamar sharadi ne sai in ka riko da da, da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tukana a kai da in kai duk wanda ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsamanin wai ya riko da alkur'ani ko ya riko da alkur'ani a daga ka bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ka san ka bar alkur'ani wa man tahawana bil qur'ani duk wanda ya walakanta da alqur'ani wa hadisi da zance na insha Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin khasirar duniya wal akhirah yayi asarar duniya da lahira umirat ummati an yakhudhu bi qawli annabi sallallahu alaihi wasallam yace an kori an umarci al'ummata da su riko da magana ta wa yati'u amri su yi biyayya ga umarnina wa yattabi'u sunnati kuma su yi biyayya ga sunnata famar radiya bi qawli wanda ya yarda da magana ta faƙad radiya bin qur'ani to haƙiƙa ya yarda da alqur'ani kasan abu guda duk wanda ya yarda da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da alqur'ani wa man la fala to wanda ya yarda da magana annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ya tsammanin ya yarda da alqur'ani wannan kuma alqur'ani ne yake faɗi wa ma atakum rasulu fakhuduhu yace da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi to kai baka yarda da shi ba kenan baka yarda da alqur'ani ba قال الله تعالى الله ملوكي sake cewa wa ma ashe gashi na wa ma ta kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu da abinda annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku yi riko da shi wa ma nahakum an da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane ku daga aikata shi fantahu to ku kaurace ma abin nan ku bar shi kamar yadda zuwa cikin suratul hashr wa qala sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya da mutum Allah ya tabbata gare shi yace banikta da bi fa huwa minni duk wanda ya yi koyi da ni to wannan da gare ni ne ma'ana yana tare da ni wa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya yi kyamaci ya ki sunnata to wannan bai bai da gare ni bai tare da ni Allah ya kiyaye duk wannan al'umma duk wannan farar da ake wadi ta wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin ukhrijat lin nas ta abin da ake wadi nan na fifiko wannan al'umma to in kana so ka tashi cikin wani al'umman to ka bi da yi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin wani hadisi za a zo al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutane suke gangara suna shan tafkin nan na alkausara za a rika korewa an su da suna annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ce a bar su a zuci a suka ce ayan ma'aikin Allah baka san abin da suka yi ba sun canza ne a bayan ka su ne ne wanda suka bar sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya su hokan su hokan sai san halaka ta tabbata a gare shi Allah sare وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga Abu Hurairah ya Allah tabbata gare shi annin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Annabi ya da mutum Allah tabbata gare shi annahu kala cewa shi ya ce inna ahsanal hadisi kitabullah ku sani cewa mafi kyawun zance shine littafin Allah wa khairul hadi fiyayye shari'a hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a Annabi Muhammad ya da mutum Allah tabbata gare shi wa sharral umuri mafi munin lamarra kuma mu da tatuwa fararrun lamurra abubuwan da aka farar da su wanda babu su cikin shirya ta maki sallallahu alaihi wasallam wa ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan amr dan as su dukan su sahabbai da radiyallahu anhu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutane tabbata gare shi ya ce al-ilmu salasatu ilimi abu uku ne fama siwa zalika fa huwa fadlun abin da yake yawa ne ciwa ina abubuwan guda uku to shi wata ƙari ne farala ce na farko ayatun muhakamatun aya wadda take bayyananna ay allati uhkima bayanuha ta lam tahtaj ila bayanin za'id ayar da aka yi mata ta zo da bayani an kware an gwanance cikin bayyana hukuncinta a hili take aya wannan wanda ba ta neman wani ƙarin bayani akwai ayoyi da ya cikin alkurani ba sa neman ƙarin bayani saboda abin da suke a hili suke amma akwai wanda su sai an yi bayani akwai ma mutu shabihai wanda ba mutum ya bi su ma mutum zai iya halaka in bai cikin masu zurfi ilimi to akwai aya wadda take muhkama tari duk ayoyin da ayoyi misali na rabon gado gashi nan uba da uwa yana akwai iya a ba su rufi mata in akwai ɗa ba ta sumuni ga sunan yadda zai ya ɗauko taryan taryan babu wani jayayya ba wani da ce a'a ba sumuni ba ne a nufi ne a abin ya ya zo wanda kaga duka ina cikin ayyuna cikin mukamai ko ko kul huwa Allahu ahad sai Allah guda ɗaya ne Allah shi kadai yake ba wani da ce a'a ai kuma ya tawi da ce a wannan ana nihin bayan ɗaya akwai biyu a'a kowa ya gane wannan kul huwa Allahu ahad to irin wannan ayoyi akwai ilimi wanda yake ayatul muhkamatu aw sunnatun qa'imatun uku sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wanda take tabbatacciya akwai sunan da za ta zo kamar alqur'ani ne a sashen alqur'ani zai iya shaye sashi wani ma zai ma shahuma da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakan nan ita ma sunna alaihi wasallam akwai nasikh cikin ta akwai mansukh akwai sunnan da da wani annabi ya yi umarni da wani abu daga baya ya zo ya hani ko ko da ya yi hani akan wani abu daga baya zo shi ana iya yin abin nan to irin wannan waɗanda suke tabbatattu wanda ba a shahi aiki da su ba irin wannan suna kima sunna qa'ima aw faridatun adila ko ko ilimi na raban gado farilla wadda take mai adalci wadda take daidai da abin da Qur'ani ya zo da shi daidai da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda take babu zalunci cikinta har wayo kan manta duka wannan ana bayani ne cikin biyayya ga sunnan ma'aiki su samu wajibcin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an al-hasan ibn abul hasan rahimahullah an karbo daga hasan dan baban hasan shine hasan al-basri jin Allah tabbata a gare su su duka madaukaki kana sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah tsaya da aminci Allah tabbata gare shi wannan shine irin wanda ake cewa hadisi mursali gashi shi tabi'i ne bai gama a cikin sallallahu ya ce annabi sallallahu ya wace ya sar yadda safai ya sar yadda sahabi bai wadi bai wadi sahabin da ya wadi ba shi na cewa hadisi mursali amma shi an tambaye shi yana da marasi yana da hadisi irin wannan da yawa wanda zai wadi kawai ce annabi sallallahu ya wadi wansu suka tambaye shi yasa ya ne ake haka sai ce in kuka ji na faɗi wannan wato yana cikin jama'a ne lokacin fitina ta ratsa musulmi wa'ansu suna kyamar sayin na lalataran su da hujjar cewa su magoya bayan sayin na ma'awai ne da lawa wa'ansu kuma suna saɓani haka to kawai sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da kuka ji na ce muku annabi ya wani sallallahu alaihi wasallam ba hudi muku sahabin da ya hudi ba to na ji shi ne daga sayin na to dai wannan ma yana cikin su qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kaseerin fi bid'atin aiki dan kadan wanda yake a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yayi daga aiki mai yawa amma cikin bid'a abinda ba addinin nan bai zo da shi ba wannan kullum ana yana da kyau da wannan ake ta ruɗa mutane don saboda mutane sun ɗauki suna wata da addini dai in ba haka ba wanda yake yana da ɗan ƙaramin ma tunani ba zai ce misali ga mutane suna zikiri mutane suna ziba suna ɗarikan nan kuce musu bida ba in ba mutum dai ba ya so wace mutum wai wanda ya san karatu wanda ba wai mai sa rai ba saboda shi bid'an nan ma laysa minhu abinda mutane su fara da shi wanda ba cikin addini yake ba shi zikirin nan menene ba cikin qur'ani ne ba cikin sunna ma ake masa basirma dariƙan nan daga harkonta har zuwa ƙarshe in ko kai baka sani ba kawai kai yana ta dariƙa dariƙa to wannan kuma ba adalci bane ba ya kamata in za ka mutane adalci ka bincika wai me dariƙan nan ne mutane suke in ka bincika an kaji abin ya saba ma qur'ani ya saba ma sunna ne sun suka ce wannan bid'a ce mutane suka kirkira eh abin da ya sun kirkire abin da ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunna ma ke to wannan shine bid'a to abin da zai saba ma alqur'ani ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tayin mai yawa da wannan ma abin da ya yi shi aka ce abin da ya dace da suna alaihi salam ko da ko mun karancin shi shi ne wani hadisi ke wani wa kala sallallahu alaihi wasallam kuma dai manzo Allah ya ramu Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala yudkhilul abda aljannata bis sunnati tamassaka biha lalle Allah madaukakin sarki yana shigar da bawan shi aljanna dalili da riko da wata sunna da yi riko da ita kawai in ka rike duk sunnar da ka rike ka ji an ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaza sai ka rike abin nan saboda ka ji an ce annabi na yin shi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin wannan Allah zai sanya ka aljanna saboda riko da kai da sunnar maki sallallahu dauki abu ko da asawaki ne ka ji an ce annabi sallallahu yana yawan asawaki yana yin asawaki sai ka rike asawaki baka wasa da asawaki saboda mi ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam na yin shi to ka yi riko da sunna dalilin wannan riko da asawaki wanda sunna ma'aiki ne sallallahu alaihi kai Allah zai sanya ka aljanna wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah da Allah tabbata gare shi annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi kala yace annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi yace al mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'at shahid mai riko da sunna ta yayin a lalacewan al'ummata to wannan mutum yana da ladan shahidi guda ɗari shahidi wanda ya shahada ba mutum ɗaya ba har guda ɗari shi ko shahidin nan farala ce yake da wata irin daraja ce mai girma ana zana manyan bayan Allah sai in ka aka zana annaba ta ce fulani kamar lajin annaba Allah da miyan lazina wasu siddiƙina wasu shuhada wasu salihin daga an ambaci annaba an haɗu wanda suke bibiyar annaba su ne su digai sai an ambaci shahidai wanda suke shahadar nan suna da matsayi mai girma sosai a wurin Allah wanda su ne ma Allah tabaraka ta'ala ce su asali sun rasa rayukan su ne cikin ɗaukaka karma Allah Allah ya ce ka ce musu wala ta kulli wa yaqtar fi sabilillah amwat har ku ce mawan da aka kashe su cikin ɗaukar ma Allah kai ku ce musu magatu bal ahya'un inda rabbihim amwata ko la ta koyi wajen zuba kada ke musu amwat bala haya inda rabihim yurza kowani a cikin nisa'i kaku ce musu bal wari da yawan nan sura ya yuni ana raya su ana arzuta su suna wajen ubangijinsu ubangijinsu yana arzuta su kaku ce musu matattu su ba matattu ba ne ba to wannan shahidi ba guda ɗaya ba za a ba ga mutum wanda ya raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan barna ta ratsa al'umma al'umma sun lalace to wannan zai samu za a bashi ladan shahidin nan har guda ɗari saboda musamman lokacin da al'umma ta lalace sai gani lokacin da mutum zai aikata wata suna sai a ga ya yi ba daidai ba duk abin da za ka yi na sunnan kuma lokacin da ake yanzu duk abin da za ka yi na sunna kawai sai ka zama wani sai ka zama wani iri yanzu abin da muke wuce ta zama na asawakin nan asawakin nan kowa yanzu sunna ce ta mai amma wani wani sai a ganin kawai kawai ko kalama ta mace mai kana da ice kana kawai wani mai wannan ko ko wannan da zikiri da mun ake zikirin da aka san sabba a sallallahu da ɗauka kamar yansu da ambatan Allah da in sun kasance sun suna hannun balaguro da in suka hawo wani wuri mai tudu ko mai kwari ambatan Allah suke suna daga muryar su da ambatan Allah suna zikiri ana sanin ana sanin Abdullahi bin Abbas yace mutane ana sanin mutane sun kare sallah ne da ɗaukaka muryoyinsu da zikiri zamanin ma'aiki sarasar to yanzu kawai kana zikiri kawai zai ganin ana ba wani kallo daban ana ce ma mahaukaci koko koko manahauki haka ne a koko meriya kamar da na sanin cewa to ambaci Allah har manahaukai su rika ce muku da muku ɗan riya ne koko mahaukata ne duk da dai sauransu da abin da za ku rika yi sai ana muku wani kallo na daban ko sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga sunan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam masu yawan nan kawai za a ganin wani wani wani hatta da shan ruwa da ko sha abin sha da hannun hagu wani ga nake bari shi ka rike ba zai mutum ya rike biredi da hannun dama kofi da hannun hagu wani wata bari shi sai sarrafa ya hana ya ce kulfi ya mini ka ka ci abin da ka ci da hannun dama ka abin da kana iya ajiyewa ba wai dole bane ba ta kama kamar misali a cewa mutum bai da hannun sai hannun hagu to wannan dole ci da hannun hannun hagu kai Allah ya baka hannun dama kai amfani da shi sau ga mutane su haka ko ko yin ko sallaman nan ko ko yin bismillah wajen abubuwa ga su abubuwa dai duka sun da annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kawai sai a yi tsarki ko ko farawa da dama sanya takalmi hannun riga ma za ka sanya ka sa da wani sanya ka sa ka faro sanya da dama wani hidda ka fara hidda ka ba naka ka fara hidda nagu duk irin wannan abubuwan dai haka nan takalma kawai sunna ce an ba a yi kawai sai gumta suna ta wasa da ba ko an kaga kana yi masu ganin kai wani wani mai tsanani ne masu cikin to mutum wanda ya kokari Allah ya taimake shi ya raye sunna ma ake sallallahu alaihi wasallam to ga irin lafiya da zai zai kasance mutane wa su sun yi gwagwarmaya babba wajen yada sunna irin misalin shehu shehu da islam wasu salamu alaihi ibrahim kasir allah ta'ala ya yi so cikin shi saboda tsaban riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani sunnoni ne na sahabba annabi kamar da za mu karanta yanzu kaɗan Allah yarda irin yadda sai na ali ke riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma kowa ya ya ba ya ba abun baya ya yi karatu ya ga kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda aka ce in zai sallah ga yanda yake yana dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu kawai ke dora itin da aka ce kai babanka babanka ba ma duke ne yana take hannun shi ke su sannan ce ce ni shi wannan shi ladabi ya mai da bai bai yi ko ilimi ya yanta ni karanta haka annabi ke yi ni na yi shi ladabi yake yi ko ya gani bince bai san bisa abin bai kabla bai karanta ba ya sani amma shi haka ga malaman shi suna yi haka malikawa na bangaren nan suke dan malikawan ma akwai na bangaren iraki su malikawan ne amma su suna kama yake yi cewa ba wani abu bane ba na wai sai an tashin duniya ce kowa ya sallah haka a ni na karanta haka annabi ke yi sallallahu alaihi kuma cikin sifa ta ta sallah da wani yazo yi sallah ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko me zaka yi sallah ka ta yi bai ce ba sai ya kama saboda haka ba ce ba ba wajibi bane ba amma cikin cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam na kama hadisai hadisai masu da masu da ba ingantattu su annabi haka nake yi to haka mabiyan shi suka gazo wansu ba ma ya ce musu su rika yi ba su kuma suka gashi yayin nan sun yarda shi bawan Allah ne waliyin Allah yana ga yanda ke sallah sun wannan mutumin ya yi musana a Islam kawai sai suke riko da shi irin yanda yake wansu sun sha wahala sosai an yi sama da wannan kawai saboda riko da wannan suna sama ake karatu to wansu suna ce an kashe ta a wani wasu wajaje amma Allah ya bashi iko ya raya shi irin wannan da dama cikin sallah za a gaba zai jiya wanda a mazhaba ba haka nan ba haka nan suke aka sani a mazhaba ba amma ya inganta a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi to da yawa mabiya shehu sai ga kamar suna sa ba malikawa ne shehu radiyallahu anhu da shi da shehu tijani radiyallahu anhu dukan su malikawa ne amma cikin abubuwan da ya tabbata sun gani ya inganta a cikin hadisi annabi sallallahu haka yake yi to nan ba sa saurara ma ijtihadin malima na malikawa su sun gane wani shine abin da ya dace za irin bismillah cikin sallan nan a cikin sallar ta farilla an karanta ma a malikiya kai kai bismillah ko ko a'udhu billahi min shaitanir rajim cikin sallar ta farilla makaruhi ba a ce ba wai haram amma a cikin nafila ma ya halatta amma su da su gane a nan suna farala ma ya faɗi ta mai aikata wannan kuma ya ce ma duk wani abin da yake ma'abucin kulaci babu bismillah cikin shi wani abin ya zama yankace mai yankace albarka su ba sa wasa da wannan suna yin bismillah da cikin sallolinsu hakan nan abubuwa da yawa irin sallaman nan a ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ya malike nan kace assalamu alaikum sallaman nan sauri ka daga murya ta isa shi ta kawai ake daga murya ta biyun za ka wace ka daga murya ba a su ya inganta annabi sallallahu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suke riko da wannan irin su za a tada sallan nan karkamin sala malikiya da karkamin sala in tare kama to ɗaya zakawai su sun karanta inganta cikin hadisa na zuriya cewa ana cewa an karantar da tarika wannan da tarika masu biyu ba wani abin wai sai an yaƙi mutane dole mutane sai sun yi bane ba a ni abin da na ga ya inganta gama ki sunan shi zan yi shine sunna wa alaihi to haka zo sai ya raya irin wannan sunonin da dama saboda haka za ga almajiran shi Ibrahim ga su cikin malikiyan suke maliki malikawan ne wa cikin su ma an san su da suke babu kamar su irin almajiran shehu na Zaria irin su shehu za irin su shehu a wanda suka yi ma har askari shari ga sanin saboda tsaban sanin suke da malikaci da riko da wannan amma sai suke ajewa su ababe suke aiki da irin wannan abubuwan da yake raya sunna ne to ga irin farla wannan mai irin wannan wanda lokacin da mutanen ba su sai saboda haka sai abubuwa wa'ansu wanda ba sa fahimta sai abin su zama wata fitina amma mutanen suke karatu sun san eh wannan abin da wa'annan suke abu ne ya tabbatar gama a sunan ba wani abin ta da hankali bane ba sai su zama na da mutum wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma nan sai da mutum Allah tabbata gare shi ya ce inna bani isra'ila iftaraku ala sunnatayn wa sab'ina milla sani dai yahudawa su ne bani isra'ila sun rabu sun rarraba har addinin da suka raba shi kaso 72 wa inna ummati taftariku ala 73 al'umma ta za su kasu har kaso 73 kulluha fi nari illa wahida dukan su za su kasance a wuta sai guda daya kalu sai sahabbai suka tambaya annabi sallallahu suka ce wa man hum ya rasulullah su wane ne wannan guda ɗayan ya ma'aikin Allah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazina a allazi ana alaihi yawma ana alaihi yawma wa sahabi shi ne wanda nake akan shi yau ni da sahabbai na shi ne wanda nake akan shi yau ni da sahabbai na shi ma wannan alhamdulillah mafi yawan al'umma suna akan wannan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan shi mafi yawa musamman mu a kasashe irin namu musamman wannan kasar mu na Niger zan ga yawanci Allahumma illa waɗannan ɗan ƙala ƙata nan waɗannan su ne da gaskiya sun yi nisa sun yi nisa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun yi watsi ma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma yawanci ana ta zamu sabani nan da can waɗanda kun ba haka suke ba da ka ji su kai kan kasan sun karkace wanda za su kai suna zagin sahabbai musamman shugabanni cikin sahabbai to wanda kai maka san mutum wannan sun bar sun bar hanya waɗanda Annabi sallallahu ya bar su Qur'ani yana cewa shi kai shi radiyallahu anhu radu anhu Allah ya yarda su sun yarda da Allah haka duk an yi albishir gare su da na farkon su da na karshen su duka yan aljanna ne ya alqur'ani kawai wani ya zo ya ce ba mutanen kirki bane ba kai ma ka san wannan shi ma ya bar hanya to irin wannan waɗanda suke bar hanyar yawanci su amma yawanci al'umma za ka samu suna bisa kan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam kan shi da safai wani sabani duk waɗannan musamman cikin furu'a abu ne wanda ke rahama bane wani na'am wani Anas radiyallahu anhu an karɓar daga Anas ya dara ta wata a gare shi kala ya ce kala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya sunnati faqad ahyani wanda ya raya sunnata hakika ya raya ni wa man ahyani duko wanda ya raya ni duka wanda ya raya ni kana ma'i fil janna zai kasance tare da ni a cikin aljanna wa an amr bin auf bin muzani an karbar ga amr dan auf al-muzani radiyallahu anhu idan ta bata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana li bilal bin haris manzo Allah ya da mun Allah ta bata gare shi ya ce bilal dan haris ya dala ta bata a gare shi man ahaya sunnatan min sunnati faqad man ahaya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnoni na wanda sunnan nan an riga an kashe ta bayana fa inna lahu min al-ajri misla man amila biha to wannan zai kasance yana da lada ko tambacin ladan wanda ya aiki da ita da yazo ya raya ta sai mutane su karba suna ta aiki da ita to wannan za a ba shi irin ladan duk wanda suka ake da ita bayan shi bin gairi an yan kusa min ujurihim shay'an ba tare da an rage komi ba daga cikin ladan su masu aikin nan da ita wa man yibtada bid'atan dalalatan duk wanda ya faru wata bid'a wadda take bata la turdillaha wa rasulahu wanda ba ta yarda da Allah da manzansa wanda Allah bai yarda da wannan ba manzo Allah sallallahu bai yarda da wannan ba kana alaihi bisu asami man amila biha zai kasance yana zunubi kwatankwacin zunuban wanda suka aiki da ita la yan kusu zalika min auzarin nasu shi'a ba tare da ya rage wannan ya rage komai daga cikin laifuka ko zunubai na mutane ba ba ta da ya rage komi ba su da zunuban nasu wanda suka aiki da wannan shi kuma da zunubi ƙari akan wato ƙari akan nashi zunubi alhamdulillah ga shi dai lokaci ya yi na sallah ne ya kamata mu dakata zai mu tashi alfasar rabi in Allah ya yarda sati ne zuwa mawara da an salafi la'imma an yau har wayo da cikin game da bi da koyi da maki suna abinda ya zo daga managarta mariganya wanda suke managarta daga wanda suke jagorori dangance da biya suna ta maki ta sunan da koyi da shirya ne ke sunan da sira da sira ta rayuwa da maki ta sunan Allah ya mu shi ne abinda za mu tashi a kan shi za mu shi kuma irin waɗanda suke bayan Allah irin yadda suke ɗaya ɗaya ɗaya na ba da misali ko abinda suke faɗi ko abin irin yadda ayyukan da suke aikatawa in Allah ya yarda nan za mu dakata na musulmi ana sai na wajen fasi da fasi mai fasi a kazagin fasi